ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم هنا بير قوة الرجب جرمائك صلى الله عليه وسلم دقل آيات الذي هدود أربعين شدة لذلك بير قوة من آيات shekara ta biyar. muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a nan masjidin sahaba garin maradi muna cikin suratu ali imran mun tsaya daidai aya ta shidda. amma za mu ƙara maimaita wannan aya a cikin ɗayan tafsirin Allah ta'ala ce kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir ayyuhan naka bani yaqulu Allah ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Malam ya ce Allah ta'ala yana faɗa ma annabin shi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Ƙulillahumma, ƙul ka ce, ya Rasulallah, Allahumma ka ce, ya Allah, malikan mulki, sarkin sarauta, mai mulkin mulki, ai, an malik kai Allah ta'ala kai ne sarki, kai ne mai mulki. المالك mai mallaka li jami'il mamaliki ga dukkan ababen da aka mallaka ga dukkan masarautu gaba daya al-malik shine sarki al-malik kuma shine mai mallakan abu kuma dukkan su sunayen Allah ne guda biyu al-malik da al-malik domin ana karantawa maliki kuma ana karantawa maliki yawmiddin To, almalik shi ne sarki mai sarauta, almaliku kuma shi ne nan dukkan munan, kowa cikin munan mamallakin abin kayan shi, amma ba mu da sarauta. In akwai ma sarki a cikin munan to ɗai ne. Amma shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sarki kuma shi ne sarkin kowa da kowa. Mulki ga hannun shi yake, sa'an nan kuma kayan kowa ma na Allah ne. Wasifatul mulkil mutlaqi laka. to saboda haka siffa ta mulki sakakka ta kace kai kadai Allah a ce wannan shine mai mulki ayi shiru kawai to Allah ne kawai amma kowa in za a siffanta mulkin shi sai an kayyade shi ya ce sarkin gari kaza sarkin kasa kaza amma shi Allah subhanahu wataala al-malik ne kawai inda aka kayyada Allah da kawai cewa kai maliki yawmiddin mai mulkin ranar sakamako ba wai dan duniya ba tashi ba ce duniya ma tashi ce to amma saboda ranar alkiyama babu wani wanda ya mallaki wani abu rannan babu sarki ko daya amma a duniya Allah ta'ala saboda tausayin shi da baiwar shi saboda rayuwar mu ta kai daidai mu samu sauki a cikin rayuwar mu sai Allah ya waɗansu sarakuna a cikin mu saboda in babu sarauta in ba shugabanci ba mulki to kowa zai abin da ya ga dama amma in ka san akwai sarki sama da kai akwai mai mulki sama da kai kaga dole ka kama jikinka ba kowane abu za ka yi aikatawa ba saboda ka san akwai doka za ta biyo baya to saboda haka Allah subhanahu wataala shi yake da siffa ta mulki sakakka kawai ba tare da kaidi ba wal mamlakatu kulluha masarauta dukkanta uluwiyuha samanta wa sufliyuha da kuma kasanta laka taka ce kai Allah mulkin sama da mulkin kasa duka na Allah ne lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da mulkin kasa duka ya tabbata ga Allah subhanahu wataala baya da abokin tarayya a ciki wat tasrifu haka ma jujjuya halitta wat tadbiru da kuma tahiyyar da halitta yudabbiru al-amra na Allah ne subhanahu wataala kulluhu dukkan shi laka naka ne kai kadai Allah kuma fassala sannan Allah subhanahu wataala ya rarrabe qadat tasarif wadansu daga cikin wato cancanje cancanjen da Allah subhanahu wataala yake ma'alita allati farada al-bari biha ta'ala wanda Allah subhanahu wataala makadaici ya kadaita da ita wa qala sai Allah ta'ala yace tu'til mulka man tasha Allah kana bada mulki ga wanda kaga dama ko mai kyau ne ko mara kyau ko mai ilimi ko jahili yadda Allah ya ga dama haka yake Allah yana haka ne dan ya nuna ba ilimi ke badawa ba kuma ba talauci ke badawa ba ba kuɗi ke badawa ba shine mai badawa saboda sai ya ba wanda ya ga dama sarauta kuma yana iya ba wanda kuke gani yana da daraja ya dace sai ya bashi wanda ma kuka rena din sai Allah ya bashi wanda kun rena shi kun rena kabilar shi sai Allah ta'ala ya ɗauki mulkin ya bashi ya za ku dole ku yi ladabi da biyayya gare shi sai lokacin mulkin shi ya kare wa tanzihul mulka mimman tasha kuma Allah ta'ala kana kwace mulki daga wanda ka so ka kwace gare shi kuma wanda Allah ya gara masa ya kwace mai mulki ko wane ne shi ko mun girman shi ko mun karfin shi ko mun kayan yakin shi ko mun makaman shi dan karshe yazo to sai ya sauka saboda ni saboda wanda ya dora shi kuma ya sauke shi wafili ishara a cikin wannan akwai nuni ila anna Allah ta'ala ya zuwa cewa lalle Allah ta'ala sayanzi'ul mulka da sanna Allah zai kwace mulki min al-akasira daga ainihi sarakuna ɗan kama kare wal qayasira da sarakuna waɗanda suke mugaye a zalimai na wane lokaci na wancan lokacin kaman a kasira jam'i na kisra kenan sarakunan farisa da kuma sarakunan rom sarakunan gargajiya na wancan lokacin da suka zalunci mutane suka cuci mutane suka mai da mutane tamkar bayi suka mai da mutane kamar ba mutane ba kamar dabbobi wannan ishara ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan aya wannan ishara ce na cewa za a kwace musu mulki kisrori da kaisarori duk za a kwace musu mulkin su kuma haka ya tabbata ومن تبعه da wanda ya bi shi wayutihi kuma Allah ta'ala zai dauki mulkin ya bayar da shi ga ummata Muhammadi al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka haka wa qad fa'ala lalle Allah ya aikata haka ya kwace mulki daga sarakunan Kisra da kuma sarakunan Kaisar ana na na Farisa da Rum su ne manyan sarakuna mugaye a lokacin nan kuma su ne masu tsananin ƙarfi wanda kowa tsoron sa yake to saboda Allah ne ya ba su kuma sai Allah ya karɓa kayan shi Allah ya ce ga ga wanda ya kamata su yi mulki saboda ku kun yi shekaru dubbai kuna sarauta amma banda zalunci da danniya da kama karya ba abin da kuke zaka sai Allah ya ture su sun duniya ta yi mamaki kwarai amma su masu imani sun san tunda Allah ya alkawari to Allah mai iyawa ne amma duniya ta yi ta mamaki ya aka yi waɗannan ƙauyawa ɗin laraba ƙauyawa ƙauyawan laraba ɗin da ba su da wayewa ba su da wayewa ta ainihi gine-gine ba su da wayewa ta makamai ba su da wayewa ta kasuwanci komi nasu na tsafa gargajiya ne amma ya aka suka samu sarauta ya aka suka tura waɗannan sarakunan masu tsananin ƙarfi To akwai ishara zuwa ga wannan kuma haka ya tabbata. Wa husulul mulki samun mulki wa nazquhu da kuma kwace shi tabaul li mashi'atillahi ta'ala yana bayani ga san Allah subhanahu wataala. Allah ne in ya so sai ya dora wani ga dama ya ba mulki wanda ya ga dama kuma Allah ya ga dama sai ya kwace shi. Daraka ya danganci mashi'a ta Allah subhanahu wataala malam yace wala yunafi zalika amma wannan bai saba ma ma ajra Allah bihi sunnata abinda Allah ya gudanar da sunnar shi da shi min al asbab al kauniyya na sabubba waɗanda suke na halitta sabubba na kaddara ba wai kawai kana zanna Allah zai zai zai ce taso ka ka zama sarki ba akwai asbab akwai hanyoyi da ake bi aiko dan bo waɗannan hanyoyi sai ya shiga takara ko ba ka sai ka ce kana so to shikenan sai ai ta ma dariya ce kai za ka sarauta to kaga ka bi hanya ka bi sababi na kauni sababi na halitta Allah subhanahu wataala to shikenan sai Allah ya sa ma farin jini kawai sai kaga in kudi yake kashewa sai ga wasu manyan mutane su ce su za su sa kudi sai kai sarauta shikenan ai ta mamaki ko me alaka ku da shi ba sani ba Allah ne ya tura sai ya ce sai sun bada kudin su in kuma kuri'a yake sai Allah ya sa farin jini gare shi kowa sai ga mutunan nan ba taba kama shi da laifi ba duk waɗannan ƴan takaran ba wanda ya dace ya sarauta in ba shi ba shikenan sai Allah ya tashi abin shi haka ne sai ya sauƙaƙe hanyoyin da za a samu abin dan haka Allah ba zai ɗauko ka kawai ba haka kawai ya ce je kai sarauta sai an bi hanyoyi haka kawai ba za ka tashi da safe ka ka zama mai kuɗi ba amma Allah zai sauƙaƙe ma hanyoyin samun kuɗi shike nan sai ga wannan ya kawo ma kaya ka saida ka samu riba wannan ya kawo ma wannan ma mutane ta ma kaya kuma kai ta saida dan da nan sai ka kace mutane da Allah kowa rike kayan shi ma yanzu na sai shi ne haka yi kuɗi amma da sababi kuma Allah ta'ala ya samu komai sababi wadiniya da kuma sababba na addini sai kana da tsoron Allah sai kana da halaye na kwarai sai kana da mutunci kana da kirki kana riko da addinin musulunci waɗannan abubuwa su ma suna sa Allah subhanahu wataala ya sa maka san sarautar da yake so ya dora ka saboda ni kana da waɗansu abubuwa da ake bukata ga wanda za yi sarauta duk ga an baka to ana da bukatar sabubuwa na addini allati hiya sababu baqa'il mulki wanda sabubuwa na addini sune mafarin wanzuwan mulki suke sa mulki ya tabbata wa husulihi kuma sune mafarin samun mulki wa sababu zawalihi kuma mafarin wato bushewa mulki shine kin yin aiki da waɗannan abubuwa muna gane wa abin da ke sa Allah ya kwace maka mulki ko musulmi ne kai in ba ka yin adalci a wurin tafiyar da mulkin ka tafiyar da sarautar ka da shugabancin ka ba ka yin abin da Allah ke so kai matalakawa kuma kai musulmi ne kana sallah kana azumi to sai Allah ya ture ka ya kawo wanda ya dara ka ko ya kawo irin ka da ya hayyau shi ma dan abin ya zama ishara gare shi ko ya gyara ko ya taimaka ma talakawan shi samu musu aiki yi ya hana su ayyukan asha ya hada su abubuwa ya sabon musu abubuwan da za su ɗauke musu hankali daga ma'aikan ashadin in kai ba kai ba sai Allah ya ture ka kuma Allah ya kawo wani fa inna kullah dukkan waɗannan sabubba din da malam ya zano malam yace dukkan su suna faruwa ne bi mashi'atin lahi da mashi'a Allah la yujadu sababun ba a samun wani sababi mustaqillun yastaqillu bi shay'in wanda yake wato kadaita da wani abu bana shi sababi ba shine ke sa ayi abu ba neman kuɗi ba shi ke sa a samu ba Allah ne yake bada neman kuɗi sababi ne neman sarauta ma sababin samun sarauta ne shan magani sababin samun lafiya ne amma kai tunanin magani zai baka lafiya zai baka lafiya Allah ne mai bada lafiya idan maridtu fa huwa yashfin idan na yi ciwo Allah subhanahu wataala shi ne ke bani lafiya ba magani ba ba wani magani da yake iya baka lafiya Allah subhanahu wataala shine mai bada kuma babu wani aiki da ke baka kuɗi shi kadai dan Allah ya ga dama mutun da yake aikin ba ya samu kuɗi haka ba shi ke bada ba mutun da yake kasuwa bai zama mai kuɗi ba ko bai bari ba wani ya shekara 70 yanzu a yanzu muna ya yi 70 yana neman kuɗi ya bai same su ba kuma yana ta fatan ya samu ko in ya samu me zai da su to 70 ana nema shekarar ya naushe in suka zo ya ne za a yi da su ku kaga ba ba nema ke badawa ba inna ma Allah subhanahu wataala shi ke badawa amma dai kuma Allah ta'ala yana so kai hubasa ka tashi domin kowane abu Allah ya sami sababi da sababi Allah yake bada shi babu wani wanda zai samun kuɗi haka nan kawai kawai tashi ji aljihun sun cika da kuɗi nan miliyan nan miliyan nan miliyan duk miliyan miliyan ciki haka kawai sai dai wani ya sa maka ko wani ya mika masu yau ko kuma wani ya yadda su kuma ya yi wani waje inda ba za a gan shi ba kuma shi ba zai zo neman su ba ka ka tsinta sai ka aje abinka ka jira ka gani in za ka samu mai su shiru shiru shekara baka ga mai su ba kaga sai ka fara dan taba ka ce to bari ka fara kumari da su kafin ya zo shiru baya dawowa ya tahe shi ba san inda yake ba ko kuma wani dan uwanka ko mahaifinka ya mutu ko mahaifiyarka ta mutu ko matarka ta mutu ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da diya kai kadai ne ga ai kuma ga ta da dukiyoyi dama cikin gidanta kake kuma tana da gidajen haya daban-daban kaga shi kenan tana mutuwa kai ka zan mai kudi za mai gurbin kaga Allah ta'ala yana da mafarai haka da yake balil asbab ma la yaja sababba kulluha dukkan su tabi'atun lil qada'i wal qadar suna biyo bayan hukuncin Allah da kuma mai kaddaran Allah wa min al asbab allati ja'alaha Allah daga cikin sababban da Allah subhanahu wataala ya sanya su sababan li husulil mulki mafari ne ga samun mulki al'iman, imani da Allah. Allah yana ba mumini sarauta ne saboda imani. Wal'amalin salih saboda kuma aiki na ƙwarai, ga imani kuma ga aiki na ƙwarai, akwai kulawa da sallah ibada, akwai kulawa da halaye, akwai kulawa da mu'amaloli waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara mummumi. Ku kiyaye waɗannan yana sa Allah subhanahu wata'ala ya bayar da wato sarauta shiga wanda ya ga dama allati minha wanda daga cikin su ishtiraqul muslimina ittifaquhum da kuma haduwan musulmi daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ke bada mulki saboda su musulmi zama to suna da hadin kai muna gane musulmi su hadu zamanto maganar su guda daya fahimtar su guda daya ba su tsegumi ba su ainihi soke-soke ba su fada da junansu suna kamnar juna suna rungumar juna kuma kaga yanzu ai ba mu da komai ya kubce mu to da fada ba ba mu da abokan fada sai sai kanmu ga abokan fadan mu nan da yawa amma ba romu da su nan cikin gida ya sha mu kai ya za a yi mu samu sarauta saboda duk wanda aka ba wasu kuma sai su ce suma ba su yarda da shi ba to muna son mu samu shugabanci shugabancin da zai amfane mu mu zauna lafiya mu ji daɗin shugabancin sai mun zamanto tsintsiya amma dai muna haka kara zube to wane ne za a ba duk wanda aka ba sai wani ya ce shi ma bai yarda da shi man ba wancan shi ma wancan sai ya ce ban yarda da shi ba ba irin ra'ayi na yake ne alhali kuma mi duk ra'ayinmu guda ɗaya dukkan mu muna bauta Allah ne muna bin annabi ne sallallahu alaihi wasallam muna bin alqur'ani mai girma kawai ko ba haka bane saboda me muke rigima muke jayayya ya kamata mu zamanto kan mu haɗe yake idan muka samu shugabanci to sai shugabancin ya amfane mu wa idaduhum daga cikin abubuwan da ke sa Allah subhanahu wataala ya ba wato bayan shi sarauta da shugabanci shirye su da suke ko kuma tanadin da suke na al'alat kayayyaki makamai abubuwan da za da su za a yi amfani a yi shugabanci allati yaqdiruna alaiha wanda suna da iko akan ta wasabr da kuma hakuri wa adamu tanazu da kuma rishin ja'in da rishin rigima rishin jayayya da sabani tsakanin mutane muna ganewa ko dole sai mun yi shiri mun tanadi kayan aiki mun tanadi kayan yaki irin na zamaninmu irin na lokacinmu kamar yadda Allah ya ce wa iddu lahum masfafatu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamu qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka yace wa'ada Allahu alladhina amanu minkum waɗanda suka yi imani daga cikin ku amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya yi masa alkawari cewa la yastakhlifannahum fil ardi sai Allah ya ba su shugabanci a doron ƙasa kaga Allah ya faɗi ni waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai da kuma imani kullum yana bukata a gyara shi tasihu imani gyara imani a inganta shi a gyara shi gyaran shi yana kasancewa da menene ne da ayyuka masu kyau da kuma ƙara sanin Allah subhanahu wataala kai ta sanin Allah kai ta koyon tauhidi da aqida domin ka san Allah subhanahu wataala yake gyara maka imaninka ka san alqur'ani qur'ani ya zamanto yana da wani babban matsayi a cikin rayuwarka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana da babban matsayi a cikin rayuwarka Allah da alqur'ani da manzo Allah zamanto kafi kafi girman kafi ganin girman su da kowa kuma wannan bai karewa ba rana ɗaya ne za ka ko rana biyu ba ko kuma wani littafi ne kaɗai za ka karantawa ka a'a abin da za ka yi ta yi ke wa abu da rabbaka hatta ya ce ka ne haka za ka yi ta yi har sai ka koma wurin Allah ba ga kullum wazi yake zannawa ana ta yi ba to shine gyaran imani kullum ka ji abin da ba ka yi sai ka yi shi to imanin ka yana ƙara gyaruwa ke da haka ne Allah subhanahu wataala zai ba shugabanci naɗa mu khalifofi a duniyar nan da muke cikinta. Kama saklafan ladina min qabli kamar yadda Allah subhanahu wataala ya shugabantar da waɗanda ke gabaninmu. Al'aya har zuwa ƙarshe. Malam ya ce fa akhbara to Allah ya bada labari anna al-iman wal amal salih lalle imani da kuma aiki nagari sababun lil istikhlaf al madhkur shine sababi na samun shugabancin da aka ambata. saboda kaga waɗannan abubuwa guda biyu ginshiƙai ne manya-manya daga cikin ginshiƙan da suke sa mutum ya samu shugabanci kuma in ka samu shugabancin ya amfani ka alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatu umur wadanda in mun ba su shugabanci a doron ƙasa tsai da sallah suke bayar da zakka suke yi sannan suna umarni da aiki mai kyau kuma suna yin hani daga mugun aiki وقال تعالى كما الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وفي المؤمنين هو الذي شيء الله شيني وند أيدك يكرف فاك يا رسول الله يباك كرفي يباك بوين بايا بنصره دي تيمكوش jadi ba ga irin taimakon da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad nasarakumullahu bi badr wa antum azillah Allah ya ce lalle Allah ya ce mai ku a yakin Badar kuna ƴan kaɗan kuna kaskantattuwa iranin kafirai suna ganin ba ku da yawa ba ku da ƙarfi ba ku da makamai amma kuka ci nasara a kansu fattaqullaha la'allakum tashkurun to Allah ta'ala shine wanda ya karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da taimakon shi wa bil mu'minina kuma Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu imani dan Allah ya samu sahabbai masu ƙarfin imani waɗanda suna son manzo Allah sama ga komi waɗanda kullum rayuwarsu sun sadaukar da ita ga manzo Allah kudinsu sun sadaukar da su ga manzo Allah ƴaƴansu haka nan duk sun ba da kyautar su ga manzo Allah kudinsu gaba daya kaga mutum ya zo ya yi kyautar raƙumi dubu kaga duk lokacin da taimako ya taso kowa zai kawo abin da ya fi ƙarfi kowa zai kawo a tara abun mamaki to Allah ta'ala ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar masu imani da suka goya mashi baya wa allafa baina qulubihim kuma Allah ta'ala ce sai hada tsakanin zukatansu Allah ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da zaka kashe kudin da ke duniyar nan gaba daya da baka hada tsakaninsu walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah ta'ala shine wanda ya hada tsakanin zukatansu nawazizul hakim Allah subhanahu wataala mai yawan buwaya ne mai yawan hikima ne kadiba kaga mutane sama ga dubu ɗari da wani abu suka zamna kansu haɗe ba tsegumi ba shayayya ba rigima kansu haɗe yake ko fada da suka yi tsakaninsu kansu haɗe yake sun yi fada sun kashe junansu amma kansu haɗe ana fada fa ana cikin wannan fada in lokacin azawar yayi sai ya tsaya ba ka tsaya ka ga wa ya shiga gaba ya bada sallah duk wanda ya shiga dan uwanka abin da ya hada ku ya shi abin da ya raba ku abinda suke kallo kenan wani na shiga tana yiwa ma ba bangaren ku yake ba amma sai ka yi hakuri sai ka bi shi sallah sahabbai su suka buga mana kyawawan misalai a cikin rayuwa na haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'umma sayyidina Usman zai taso daga Madina zuwa Makka idan ki cika sallah alhali kasar ya kamata yi su sahabbai manyan malamai irin shi suna sai su bi shi a cika sallai saboda mi a zanna lafiya saboda in suka ce ba za su yi ba to za su ja mutanen su ma su zanki sallar su da ba kai ya rabu ba tun da shi kullum abin da ya kamata musulmi ya zaki ko da sunna ne kuma sai ka diba ka gani shin sunnan nan in ka yi ta dole ne ko ko in ma ka bar ta ba dole ba ne kamata yi wanda ya taso daga madina ya zo makka ya rage sallah ya kasuru sai na usman sai ya ce a shi cika za yi abdullahi dan mas'ud da sau sai su bi shi a cika in an musu magana su ya zaman lafiya ya fi kuri abin da mu ba romu da shi a rabu ko gaskiya za mu bi kawai ba romu da wani gaskiya baka kai su gane gaskiya ba duk gaskiya da za gane ba ka kai wanda almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam sun gane ta kaga irin daukakar da suka samu ka san inda suka je suka kai addinin musulunci rasha fa kadiba zamanin suka gani na kayan sanyi suka busa da busa dawaki ne da raƙon mawaki ba jiragen sama ba jiragen ƙasa busa doki ka shiga cikin wannan kankare sai da suka shiga suka yada musulunci ko ina sai da musulunci ya zamanto waɗannan kasashen ba shine gaba zamanin su cikin sanyi da wahala suka kai addinin suka zo suka shiga turai suka yada addinin musulunci musuluncin da suka suka kai sai da wajen shekara 800 bayan su turai faransa da kake ganinta arewacinta musulunci ne ga tsantsa marsai da kake marsai take ko ko marsal marsal take ko marsai to marsai marsiya take da larabci marsiya yanzu kaga marsai ba lu kawai suka iya banda kun da walu sai komai ba wasu zama arna inda ma musulmin ne suna balan suna kwallon kafa da sauki to ba musulmi bane kai ba ma kace wannan wurin an taba addinin musulunci malamai sun yi zama wurin to bare su belgium bare su spain da sauransu wanda an kaje hadis wala haraj malamai malamai malamai da aka wannan sun yi dubu kuma kowa kowane ɗaya daga cikin su bijimin malami ne malami ne wanda shi kadai ke kadai ga yayi shi kadai ya isi kowa anyan malamai aka yi wurin yawan kan jere babu su su barsa yanzu barsa sai kwallo Allah kyauta. To duk me ya kawo wannan haɗin kai? sai ka san ba yawa mutane su taru taro mai yawa irin na sabai a ce ba ba sabani tsakanin su sai yiwa sun yi sabani amma kuma tara aiki ko kuma muka yi sabani dole ku wannan ya gaba su wannan yamma kawai ya kama gaban shi da mun yi sabani shikenan dole dole in gina masallaci na daban in koma gefe ni ma ibada ta daban taka daban ina suka ka kana suka ta وقال تعالى كما الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا تقوا ان سكبا da gaskiya idan laqitum fi'atan idan kuka gamu da wani gungu na kafirai fasbutu to ku tabbata ku tsaya wazkurullaha kathira wa ambata Allah subhanahu wataala ambata Allah mai yawa la'allakum tuflihun domin ku ci nasara أطيعوا الله قيمة الله بيئة ورسوله قيمة مائكين صلى الله عليه وسلم بيئة ولا تنازعوا ألا يتشي كبر جاء إجادة جنة كبر جمع جنة فتفشلوا سيكو يلوني يمكن جائعة جنة وتذهب ريحكم سيكرهم فيتفيه بركم إن أنا جائعة لوني أكي to dan ana jayya ita jayya kullum tsiyayya take haddasa tsakanin mai masu yin in kuna jayayya da dan uwanka to haushi za ya zanta baka saboda me ya ke baka kai ma ka ki shi kuna ganewa ku su magabata ba haka suke ba sun san sabani wani abu ne na halitta dole ne sai an yi shi yanzu na ina karan in na jawo muku wani hadisi ko wata aya na ce kowa ya tashi ya bayyana mana me ya gane galibi kowa bayanin shi zai daban to me yasa kuma aya guda na karan me yasa kai sabani saboda fahimta kowa da irin tashi Imamu Shafi da makamantan shi in suka yi sabani suka yi rigima aka zanna aka yi rigima aka yi munazara da mutum in ya gamu da mutum saboda mutumin ya ji haushi imamu shafi ya ki dauki sai ya kauda kai an an gama haka an yi ban hannu da juna sai mutum ya haka sai imamu shafi ya ce ha ba zo nan ba wani ita dan mun yi sabani dan ba za mu zama yan uwan juna ba daga kawo hannunka mu gaisa kuma shi imamu shafi ya san bai bar ra'ayin shi ba kuma shi ma ya san imam shi ma ya san bai bira imam shafi amma imam shafi zai kaga wannan kamar kai ko musulmi da dan mun sabanin wani abu kawai sai mu kama gaba ko kuma haka muke yanzu in mutum ya kawai daga ce ni ma ina ruwana da shi yake bani abinci musulmi dan uwanka yasa muke shan wahala kun yi sabani na addini ko na duniya ma na addini ma bai sa wannan babale na duniya shi na addini shi ya kamata ma ya sa ku yi gaba to bai yi ba ballantana na duniya mu yin sabanin duniya ma muka duniya ba komai ba ce ba in rigimar da kai kan mutum kan kan duniya in an jima zai mutu ko kai ka mutu ko kuma an jima ya faɗi ƙasa shikenan ba ka ƙara ganin shi yana gida yana jiya daga nan kuma sai ka bari ne duniya kuma ta duniya ma kenan bare ta addini wadda dan ita Allah subhanahu wataala ya halice ta ita ma bata haddasa musu wannan abun ba wannan tana rayuwar duniya to saboda haka rigima da jayayya ba ba haramun bane ai ba amma irin wanda ba aso shine wanda zai kawo gaba da kiyayya da nisanta juna shine ba aso to in kuna yin shi sai karfin ku ya tafi da zaran ka jaye gefe ka rabu da dan uwanka ba ruwanka da shi shi ma ba ruwan shi da kai shikenan maki yana iya diba ya ga cikin ku da wa za ya amfani da shi domin ya ƙara ƙara muku rauni sai kewayo ta wurin kai sai ka gawa ne ai ra'ayinka ya hina shi saboda ka ni ina tare da kai ina goyon bayan ka ka kyale shi kawai shi ba Allah ne gaban shi ba shikenan ce wallahi haka da ni inda yana san Allah yadda na gaya mai gaskiya da yabi shike ko maki ne shi da ma haka yake so ku yi nisa da juna sai da ya bata ma shi to gobe sai ya zo ya bige dan uwanka kana kallo tunda da ma ya bata ma shi kuma ka yarda ba ruwanka da shi kuma ka yarda ba dan Allah yake ba ya da ikhlasi kamar hukunci ikhlasi wani abu ne wanda ke cikin zukatan mutane ba wanda ya san shi sai Allah amma sai ka ce mutum bayi dan Allah wace maka to idan ya taba dan wanka ba ruwanka ko ba da kanshi zai zuwa bare ka ce a shi munafiki ne ba shi zai zuwa da kanshi ba wani zai tura wa kenan sai ka ce ba ruwanka ayi kace kace da dan uwanka ba abin da ya sha maka alhali kuma kai ne aka yi kace kace da kai kai baka sani ba sai aka bata aka wulakanta aka ci mutuncinka Allah ya ce wasbiru ku ya hakuri ana ku ya hakuri da junanku inna Allah ma'as sabirin lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri fa akhbara sai Allah ya bada labari anna tilafa qulubil mu'minina lalle hadin kan zukatan masu imani wa tabatahum da tabbatar su wa adama tanazu'ihim da kuma rikin jayayye su da junansu sababul lin nasri ala al'ada shine mafarin samun cin nasara akan abokan gaba yau musulmi ba su da abokan gaba sai sai musulmi da musulmi kawai su kuma kafirai suna can suna ta cin karansu babu baka suna ta shirya mana makarkasu daban-daban zagon ƙasa iri-iri kaidi da makirci iri-iri suna ta kulla mun ko ko muna nan muna ta rigima da junanmu mu ba mu da wani shiri da muke tunkara su da shi amma su kullum suna da shiri sabo domin su tunkare mu kaga wannan ba daidai bane in muna so mu ci nasara dole sai mun cure da juna dole sai mun yi hakuri ba wani abin naka ne sai ka bar ma dan uwanka wani abin kai ya kamata kai amma sai ka bar ma dan uwanka wa anta malam yace kuma kai mai karatun alqur'ani mai girma kai musulmi idan taqra'ata idan ka bibi ka bi diddigi na addolin islamiyya kasashen musulunci wajadta sabab al-a'zam zaka samu sababi mafi girma dalilin da yafi girma fi zawali mulkiha a cikin gushewar mulkin waɗannan kasashe na musulunci tarku dini shine barin addini duk kasashen nan gaba daya na musulmi bari mu fara da mu barkan Allah su laraba mu mu mu kalli kanmu mu la mu musulmi sacin musulunci ne ke aiki ba tun lokacin da kanmu ya waye muka yi karatun addini ɗaruruwan shekaru musulunci ne ke aiki dokokin mu na musulunci yasa ya kaga abin abin ya dade tare da mu yasa komai namu hukuncin shi na menene na doka Allah ne auren mu haka babu wani musulmi da za ya yi aure aka kawai dole sai da malamai saki dole sai da malami rigima dole sai malamai sun shiga rigingimon auratayya ko ba haka ba komai namu na addini kawai turawa ne suka zo sun yi sun yi dan abin da ya rage din su raba mu da shi sun gaza wanda ya rage suke so su yi da ture to shine malam yace mabarin da abin da yasa mulkin kasashen musulmi ya gushe musu shine mi barin addini din wa tafarruq da kuma rarrabuwar kai alladhi wanda aqma fihi mulada wanda saboda shine abokan gaban su suka sa rai a cikin su suka yi kwadayin zuwa su tarwatsa su inda mu kan mu rabe yake ai wajala ba sa hun bainahu kuma Allah ya sanya yakin su tsakanin su tsakanin mu muke fada ba tsakanin mu da abokan gaban mu ko to haka an kari ba kasashen nan na larabawa ɗaya bayan ɗaya da aka ture sarakunan su da shugabannin su suna da kokari suna irin wanda suke yi din misali waɗannan waɗannan nan da shekara goma duk aka samu matsala na arewacin nan afirka ɗin nan Libya da Tunisia da Misra Suriya kwanan nan da Sudan duk suna da kokari bakin gwargwado ma kuma mutane ne waɗanda suka zai mu turawa na Tunisia wata rana ba gidan rediyo bai shiga gidan talabijin ya shiga wani da aka yi can shekara hamsin da wani abu da suka wuce zuwa sittin shiga talabijin ya ga azumi rana azumi rana fara ba farkon azumi ya shiga ga talabijin ya ɗauko ruwa yana sha ya ce jama'a na yi sanarwa da yan ƙasa kowa ya aji azumi haka kawai gigantaka saboda giyan mulki ana kallon shi da rana tun da ya ce kowa ya aji azumi da dare dan kace aji azumi ai ba ta fa'ida ya ce babban malamin ƙasa za ya shigowa cikin talabijin ya ƙara wayar da kan mutane shugaban malaman ƙasa al-tahir ibn ashur na babban malami ne yana da tafsiri tafsirin shi wajen mujalladi 20 ne nan da shekara 60 da suka wuce ta shiga rediyo ya yi salati ga annabi ya godiya ga Allah ya ce ta jama'a abinda nake so sanar da ku shugaban ƙasan mu ya ridda yana ta ya saki baki yana jiran yana jiran malam ya ce to shugaba ya ce kowa ya aje azumi shugaba ya ridda kuma wajibi ne a sauke daga sarauta guda ce shugabanci musulmi ba ana azumi ka ce kowa ya ajiye azumi saboda ne ba kaga wannan ɗaya daga cikinsu akwai abubuwa da yawa kuma musulmi ne burki ba ai mun san muna da labarin shi burki ba to haka ma wannan na libya kaga shi ma haka musulmi ne amma kuma ya zo da wasu abubuwa ba kowane hadisi yarda kai ba malami ba ko ba kowane hadisi yarda da shi na kai na shiga harkar malamai ka kira malamai su koya maka yadda ake kin yarda da hadisi ai ilimi ne za a koya maka in hadisi bai inganta ba sai ka ce baka yarda da shi amma hadisai waɗanda musulmi sun yarda da su ka zo ka ce baka yarda ba ya ta faɗa da abubuwa ai ya rubuta littafi yace shine wajibi wanda za a bi igiyar mulki ce ya ta kiya da malaman Allah da duk malamin da zai kin yarda da irin ra'ayin shi ya ta fada da shi ƙarshen rayuwar shi kaga da ya ga abin ya kai ya kawo me malaman waɗanda suke fada da shi kuma su ya jawo Allah su zo su kama su wayar da kan 'yan ƙasa kuma abu ya riga ya yi nisa kaga mutum ne mai adalci wanda ya kamanta adalci ga talakawa amma kuma me inda ya samu matsala wurin harka addini ya kyautata ma talakawa amma wannan bangaren bangare sai ce fada za da Allah da annabi shi saboda duk sarakunan kasashen laraba na zamanin shi ba adali kamar shi wurin kyautata ma talaka amma kuma wurin bauta Allah subhanahu wataala sai ya lalace an yi ba a yi baki ai gara ka zalunci talakawa ka gyara da Allah ka tsaya matsayinka na bawa Allah kai ba kowa ba ya fi sauƙi gare ka su kuma talaka duka zalunce su Allah zai yafe maka amma kaga wancan bangaren in ya lalace to ba ruwan Allah da kai abin da zaka yi Allah ya karba kaga shi ma na kasan Masar Husni Mubarak shi ma haka shi ma kaga abubuwa da yawa mutum ne musulmi mai kokari tunda duk yadda ya lalace dai jami'al azhar karkashin shi take bidijan kasa akwai kudin da ake warewa kan wannan kan wannan makarantar ciyar da mutane yan afirkan da ke karatu can sun kai dubu hamsin ko a ce yan kasashen waje kuma duk da kudin kasa ne ake ci da su ba a yunwa ba wanda za a yunwa kuma sai an baka albashi wanda ya karatu misar yana da albashi dan bakin gwargwado wanda ya karatu ta in ma ba ka zuwa cin abinci sai an ana iya koro ka ce ka koma ka sauko kuma abinci lafiyayye mai kyau inda konan ka dawo kai kudi wallahi ba ka yi shi shi ake ba mutane zamanin husni ba abinci mai kyau lafiyayye nama sai ka turi kowane irin nama ba wani abin da ake ma saboda kai ba ko ne a amma abincin da ba za ka iya ci ba abinci ake baka mai kyau kuma ana lissafi ka zo ko baka zo ba akwai masu bibiyan daki a zuwa ce ya aka yi to amma ka shaidi kar ka kara ko ake sai ka ce da kudin wani da kudin kasa ake wani ka duk karkashin shi ne amma saboda kuma wani bangare shi kuma ya kama fada da Allah kaga nan ma shi ma sai ya bata kuma talakan shi ba su da matsala komi amma turawa sun zuga su sun zuga su sun hada adawa sun hasa wutar ƙeya da gaba da shi da talakawa kuma talakawa suka ɗauka haka an ɗauki na sudan sudan talakawa ne amma mutane ne masu zuciya masu kishin ƙasa kuma shugabansa yana da ƙoƙari ya musu abubuwa da yawa wanda su sauran ƙasashen larabawan ba a yi ba sudan ba gidan giya sudan ba gidan karuwai wannan kadai ya isa babu gidan giya ba gidan karuwai to kaga wannan shi kanshi wani bangare ne na kuma suna alfahari da wannan kuma shi shugaban kasa yana alfahari da wannan cewa su shari'a Allah su amma kana ga daga sauke shi ko shekara ba a yi ba ka bude gidajen jiya da gidajen karu ƴan ƙasar na ta murna suna kowa an ba su ƴancin su to amma shi ma an gani ba za ka ga yana da irin matsalolin shi wanda shi yasa Allah subhanahu wataala ya sa ka shi da shi to kowa yana da wannan to gina malam yace in ka bi diddigin kasashen musulmi za ka ga duk abin da ya sa mulkin su ya gushe aka kwace musu mulki saboda barin addini kuma rarrabuwar kai sun makala ta'ala sana Allah subhanahu wa ta'ala ce wato ai zuman ta sha kuma kana buwayar da wanda ka so ka buwayar yanzu wannan na suriya din na siri wanda aka sauke kwanan nan ƙasa ga wata ɗaya ko shi ma akwai irin alkhairin shi yanzu daga sauke shi ma mutane na nan na bude gidajen giya da gidajen kawo shi a zamanin shi babu mutane na nan na ta murna ya tafi sun bude gidajen giya sai kana kallon shi wani kasurgun wa azzalimi to ga irin alherin da yi a zamanin shi babu wannan ɗazu bbc ta faɗi abin nan kai america ta ce masu gidajen giya suna nan suna ta buɗe gidajen giya saboda bashar ya tafi to sai ka gaya mani da wanda yansu waɗannan me suka zo su yi kenan su waɗanda suka ture shi da ma barin shi suka yi da bai ba koko mutane na ta murna suna jin daɗi ya tafi ashe dan su yi me dan su yi banna ne su shekantaka kawai to ga ta na an ba su wato izu man tashawu Allah ta'ala yace kuma kana buwa yadda wanda kaga dama bi ta'atika da buwayarka wato zillu man tashawu kuma Allah subhanahu wataala kana wulakantar da wanda kaso bi ma'siyatika da safanka Allah yana ɗaukaka wanda ya ga dama da ni saboda da'a in kana biyayya ga Allah Allah zai sa maka izza da ɗaukaka maganin samun izza shine mai biyayya ga Allah in kana so ka zama gagarare mai buwaya mai izza mai daukaka ka biyayya ga Allah subhanahu ayabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a izza ga Allah take gaba ɗaya ta Allah ce in kuma kana son ka wulakanta ka koma ba kowa ba to ka saba ma Allah lokacin da aka bude farisa aka ci farisa da yaƙi musulmi na ta murna ana ta ɗaukar ganimomi sai na umar kuka yake ana murna an ci farisa da yaƙi sarkin ma ya gudu an bi shi an kamo shi sai na umar ya zanne na kuka ya kalli katon gidan sarauta wanda shekaru dubbai ba taɓa mai haka ba sai na umar ya ce ɗan adam ba komi ba ne inda ya saba ma Allah duk buwaye shi ba komi ba ne sahabbai suka ce an an ci nasara ana murna kai kuma kana kuka ce to ai gani yayi dan adam ba komai bane je suna mabuwa yayo kuma sun wulakanta kuma ba kowa ba yau ne gare ka gobe ga dan uwa in kai murna to kai kuka ka bar murna kullum kuma ka bar mantuwa abin da ya samu dan uwanka kai ma sai ya same ka wata rana kowa ne ne kai saboda murnarka tana sa ka mance da abin da ya kamata ka yi ita ma sai ka lalace sai Allah ya turo wani lalataccen irin ka to yanzu karfi da karfi za a sai ya ture ka idan aka ce ba imani shegantaka ce to da shegantaka da shegantaka sai a buga shegantaka da tafi karfi shikenan Bahaushe ya ce shege in ya bace shege ake sa ya nemo shi. Allah kiyaye innaka ala kulli shay'in qadir lalle ka Allah subhanahu wataala mabwayi ne akan dukkan komai la yamtani wa alayka babu wani abu da zai kiyawa a gare ka amrun min al-umuri kowane irin al'amari ne daga cikin al'amurra wanda yake kiya ma Allah balil ashiya kulluha abubuwa dukkan su gaba daya qawu mashi'atika suna biyayya ga mashi'arka wa qudratika da kuma iyawanka Allah iya mana alkhairi ya Allah subhanahu wataala yace tuliju al-layla fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tabzuqu man tasha'u bighayri hisab Allah yace tuliju al-layla Allah ta'ala kana shigar da dare fi nahari a cikin yini mana Allah ta'ala yana shigar da dare a cikin yini wa yulijul wa tulijul layl an-nahara fil layl kuma kana shigar da dare a cikin yini bana ana cikin dare sai a shiga mi sai a shiga yini ana ana cikin yini kuma sai a shiga mi sai a shiga dare nan da awa biyu da suka wuce rana muke yanzu kuma mun shiga cikin duhu kuma nan da awa sha wani abu kuma sai kaga kuma mun shiga rana ai yudkhilu hada ala hada Allah yana shigar da wannan akan wannan Allah yana shigar da dare akan yini muna ganewa ko wa yudkhilu hada ko wa yuhillu hada mahalla hada Allah yana sabke wannan a wurin wannan muna ganewa Allah ne ke dauko dare sai ya aza wurin yini ya dauko yini sai ya aza wurin wurin rana wa yazidu fi hada kuma Allah yana karawa a cikin wannan wa yanqusu min hada kuma sai Allah ya rage da wannan daga wannan muna ganewa mana Allah ta'ala yana iya ƙara yini ya rage dare ko Allah ya ƙara dare ya rage yini ta yadda dare zai fin yini tsawo ko kuma yini ya fi dare tsawo kamar yanzu ai kaga yini baya da tsawo dare ya fi tsawo to da Allah ne yake wannan ba ranar ciki ba Allah ne ke gusa wannan ya kawo wannan ya kawo wannan kusa wannan kuma ya kai shi nesa duka Allah ne yake wannan me yasa Allah yake haka li yuqima bidhalika masalihu khalqi shi dare da muke ganin shi in yayi tsawo wata gara ba sa ce Allah yake ba bai saboda dare ya maka tsawo ka huta kai wajen baccin awa goma kana bacci ka gaji ka tashi ka samu kuma awa daya ko da rabi ka yi ibada ko ka karanta Qur'ani ko ka yi salloli abinda baka samu da zafi zafi da ka kwanta sai ka ji as-salatu khairu minan nawm amma wannan sai ka yi baccin ka farka ka diba ka ga ƙarfi biyu da rabi ne ka yi bacci ka gaji to kaga an baka daman mi yawa Allah yana yin haka ne domin ya tsaida wato ababan amfanin halittar shi da haka wa tukhrijul hayya min al mayyit kuma Allah ta'ala kai ne kake fitar da mai rai daga rayayi ko kake fitar da rayayi daga matacce muna ganewa ko kama yukhrijuz zuru'a wala shijara al mutanawwi'a min buduriha kamar yadda Allah yake fitar da wato shibkoki da itace masu kala daban-daban daga irin da aka shibka kaga irin hatsi zaka zo ka binne amma kuma sai ne sai ciyawa ta fito kaga shi ya cin matacce ne amma ciyawa fa in za ci in kaje shi cikin leda ka kulle zai ƙara girma ne sai dai ma ƙarshe ya lalace hankali sai zama gari ko ba haka ba amma shuka ba in ta fito girma take kaga ita rayayya ce ice ma haka nan in ka shuka ɗan ƙararrami za ka ga a hankali a hankali in ka shuka ice yau ba dora ka in ka zo ka ga ya fi ka tsawo dare saboda yana da rai yana kare girma wal mu'mina kuma haka Allah yake fitar da mai imani min al kafir daga kafir sai kaga uba kafiri dan shi sai imani mu'mini kuma rayayye ne kafiri kuma matacce ne din mai imani yana da rai duk kafiri kuma matacce ne wal mayyit kuma Allah yana fitar da matacce min al hayy daga rayayye kama yukhrijul hububa kamar yanda Allah yake fitar da wato kwaya wannawa da kwalfa wazuru'a wal ashjara kamar yadda Allah yake fitar da shukoki da itace wal bayda kuma kamar yadda Allah yake fitar da kwai min al-qa'il muna ganewa ku kaga ai daga iyayen itace ake fitar da mi kwai ɗiyan su mangwaro lemu da sauransu ko ba haka ba shi ce raye ne amma 'ya'yan shi kuma batattu ne domin yanzu ka ciro mangwaro guda goma ka aji bai karuwa sai dai ya nuna kawai ya ta nuna har ya kai ya ruba ya lalace ko zai karu amma ice ba ice in ana bashi ruwa zaka yana ta budewa yana ta ƙara girma yana ta samun walwala yana budewa kaga shi yana da rai amma abin da aka fitar da gare shi mata ce hatsi ƙwayoyin zangarnin da yake fitarwa an ka yanke su ka aji ba zai karu ba sai dai ma ya rage saboda ni saboda matacce ne haka masara haka dawa haka wake duk matattu ne amma su kuma wato kararuwan su da aka cire ke su da gare su su masu rai ne saboda suna kare girma haka kwai kwai yana faduwa daga zakara ko kaza ko agwagwa ko ko tantabara ko jumuna ko wani tsuntsu daga cikin tsuntsa kaga tsuntsun da rai amma shi kwan fa matacce ne yanzu kwayan kabar shi haka nan ba a kwanta shi a kyankyashe shi ba bai ko ba haka bane dole sai sai mai shi ya haushi ya yi kyankyasa a kan sai ya tsiraye ya fito daga cikin shi kaga matacce ne yawwa to Allah subhanahu wataala wa yukhrijul mayyita min al-hayy yana fitar da matacce daga mai rai fa huwa alladhi yukhrijul mutabaddat Allah ne yake fitar da abubuwan da suke kishiye juna ne mai rai ya fita daga matacce matacce ya fita daga mai rai kaga da mai rai da matacce suna da sabani babu min ba'dhin sashin su daga sashi wa qad qadat lahu jami'ul anasir kuma dukkan abubuwa gaba daya sun mika waya ga Allah mai rai ya mika waya ga Allah ya fitar da matacce matacce ya mika waya ga Allah ya fitar da rayayi kowa ya mika waya ga Allah subhanahu wataala wa qawluhu kuma fada Allah subhanahu wataala wa tarzuqu man tasha'u Allah kana azurta wanda kaga dama bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba qad zakara Allah bi ghairi hadhihi al-aya Allah ya fada cikin wata aya da ba wannan ba al-asbaba sababba allati wadda yunalu biha rizquhu da su ne ake samun arzikin Allah Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya bi Allah subhanahu wataala yake yayi dokan Allah to Allah ta'ala zai azurta shi ko zai sanya mashi mafita muna ganewa ku wa yarzuquhu kuma Allah zai azurta shi min haythu la yahtasib ta inda mutum bai tsammani hanyoyi da yawa Allah subhanahu wataala zaka arziki ta su abinda ka sa gaba sai Allah subhanahu wataala ya kawo mashi ta wata hanya kai kana tunanin ga ta hanyar da za ka samu sai kaga ba ta wannan hanya Allah zai baka ba wata aya Allah ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara da Allah to Allah fa ya ishe shi ya ishe ya baka kudi ya baka arziki ya baka wadata ya biya maka bukatun ka shahi ma hawayenka in dai ka dogara da Allah subhanahu wataala qala al ibadi malan yace to ya zama wajibi ga bayi Allah ya tulubur rizqa cewa kada su nemi arziki illa min Allah sai daga Allah saboda arziki na Allah ne haka ne ko Allah ya yarzuqu man yasha Allah ne yake azurta wanda ya ga dama Allah ya yarzuqu rizqa liman yasha Allah ne yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma Allah ce fabtagu inda Allah rizqa ko ne arziki wurin Allah kuma arziki na Allah ne kuma arziki kamar yadda muka faɗi ran nan wato da abin da zai amfane ka a bizardin nabari an kauni halalan aw haraman ba tare da an kalle shi halal ne ko haram ba sunan ya arziki wal rizqu ma yanfa'u min halalin wa ghairi ta abin da yake amfani to ana ce mai arziki halal ne ko haram ne arziki ne ba domin me ba talauci bane ne mai kudin giya talaka ne mai kudi ne amma kudin banza mai kudin wiwi talaka ne koko mai kudin koken ko da iblis talaka ne koko mai kudi ne mai kudi ne amma kudin banza ne amma sunan shi da ya arziki amma duk musulmi ba ya fatan irin wannan arziki saboda arzikin banza ne arzikin wohi ne bai da albarka kuma sakamakon shi wuta za a Allah kiyaye kuma su ba da karfi a cikin samun arziki bil asbabin lati yassaraha Allah da Allah ya saukake su faraha kuma hanyoyin da Allah ya halatta mu ba nema arziki Allah ya halitta mana kabu da mu nemi arziki ta hanyar da Allah ya haramta hanyoyin Allah ga sunan suna da yawa ga sunan ƙasa cike take da arziki na halal wanda in ka bi su lada za ka samu wurin Allah ko masu albarka kuma sakamakon haka Allah ya ma sa kaya da gidan aljanna saboda baka biye mu san zuciyarka ba saboda ka addinin mu addini ne da yake fara da zaman banza da zaman kashe wani ba ya san mu yi zanna mai ta kallon wasu suna harakoki suna zuwa suna dawowa musulunci bai yarda da Allah ya baku mu samu ba sai ma tashi tashi ka samu kamar yadda shi ma ya tashi ya samu hanyoyin Allah suna nan barkatai kuma kakkare na mare na kaɗan ɓarawo ne kakkare na sana'a kowace sana'a Allah yana iya maida ka mai kuɗi duk wani mai kuɗi in ya zanna yana baka tarihin shi wannan sana'ar da kare na sai kaga sai da ya irinta yayi ya bari ya kama wata yayi ya bari ya kama wata ai yazo inda yazo to kai ma sai kai irin wannan kakkare na sana'a ko yaya mutum ya taimaka maka da dan jari ko yaya ne ka gode ma Allah kai ka samu wani ya taimaka ma sa shi sarrafa ya yi kokari ka juya shi ko da ba ya isan kadin dama ai da haka aka fara da gwaji da gwaji da gwaji jirgin sama ya tashi ba haka duk wanda kaga ya kai inda ya kai bai kai inda ya kai ba sai dai ta faɗi ka tashi wata rana ma a sace abu wata rana ma ya ga wani dangi a kwaci wata rana ma wani ya tayi da abin ba ya dawo ko ba a bari ba in ya gaya ma irin wahalar da ya sha gobe in ya ce ma ga wani abu ta zaka wallahi ba ni su wahalar da ka sha ya kamata ba ka ba mutane kayan ka kada ka balle na sana'a rungumi sana'a duk sana'a da muke ganin ta arzikin Allah ne subhanahu wataala Allah ta'ala ya sa mu dace lalata uku an canza lokaci yana nan dai ku Allah ta'ala ya ce la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله تعالى يتي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء كذا ما سي إيماني سيلك كافرين مسويا من دون المؤمنين كما باين ما سي إيماني معنى سبر ما سي إيماني سلنقم كافرين كسي هكذا ومن يفعل ذلك دون da ya aikata wannan falaysa min Allah fi shay'in to baya daga cikin Allah a cikin komi mana wannan ba addinin Allah yake ba illa an tattaqu minhum tuqah sai dai ku kare kanku daga gare su wata kariya mana sai dai ku nuna musu wayayya haka amma ba dan kuna son suka zukata ba idan akwai wata matsala Allah ne yake faɗin haka ashe dan ka ji tsoron kafiri a wani lokaci saboda ya fi ka ƙarfi to ba matsala bane kamar yanzu ba ka yi fada da kafirai ko ba haka ba mutane suna yi tawa suna ta yi wahala ake sha da mutane mai da hankalinsu suke yi a wurin yada addinin musulunci da karantarwa da yadda abin zai shiga ya ratsa zukatan masu imani ta an yi nisa kuɗaɗe yake kashewa ga banza ana yaki da Amerika ana yaki da Faransa ana gabanza ba wanda yake cin nasara irin ta kashe mutane saboda bi saboda mu ba mu da karfi kanmu ba hada yake ko ba haka ba wasu kungiyoyi ne suke fada wasu mutane ne suke daukan makamai suna fada da kafirai sauran kasashe na kallon suna kallon su ma yan tawaye kaga ba goyen baya ya za a ci nasara kai kadai ba ka iya faɗa dole sai an kama maka musamman da waɗannan manya-manyan ƙasashen waɗanda ƙarfinsu ya kai inda ya kai to dole sai an kama mutum guda bai ya faɗa da su ko ya yi ma wahala ce za ya sha kawai wai haddirukumullahu nafsa Allah ta'ala yana ba ku tsoron zati shi ku ji tsoron Allah fa ku kiyaye Allah wa ila Allahil masir kuma zuwa ga Allah ne makoma take malam yace hada nahyun min Allah wannan hani ne daga Allah subhanahu wataala wa tahdhirul lil mu'minina kuma tsawatarwa ce ga masu imani an yattakhidul kafirina awliya su rike kafirai su zamanto masoya min dunil mu'minina banda masu imani innal mu'minina ba'dhum awliya wa ba'dhum mu'minai sashen su masoyin sashi ne kamar yadda Allah ya faɗa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya wa ba'd Mumine maza da mata sashin su masoyin sashi. Wallahu waliyuhu muna rungumar junanmu muna taimakon junanmu shi kuma Allah subhanahu wataala yana tare da mu ya taimake mu. In dai muna son junanmu to Allah zai taimaka mana in kuma muna kin junanmu to baro Allah da mu. Wa man yaf'al zalika tawalliya duk wanda ya aikata wannan kaunar da rungumar kafirai falaysa min Allah fi shay'in to baro Allah da shi. ai fa huwa bari'un min Allah shi wannan ya barranta ya ware kashi daga Allah wallahu bari'un min shi ma Allah ba ruwan da shi a kauli ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wata aya wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya so kafare ya rungume su ya jibince su ya kula da su Allah ya ce to shi ma yana cikin su wa qawluhu bada Allah ta'ala da yace illa an tattaqu minhum tuqah ai illa an takhafu ala anfusikum sai in kun ji tsoro akan fi ibda'i al-adawati lil kafirin a wurin bayyana adawa da gaba ga kafirai in kun ji tsoron kuka bayyana musu za ku shiga uku wahala za ta cin muku za ku shiga halin kakanuka yi to sai ku boye adawa walakum fi hadhihi al-hal a cikin irin wannan yanayi kuna da ar-rukhsa rangwami bil musalamati wal muhadana a cikin zaman lafiya da kuma sasanta tsakanin ku zauna lafiya ba wanda ke zai yaki wani amma ba ku kabrarsa a cikin zukatun kamar yanzu da muke ciki muna ganewa ku bayyana masa adawa ƙarara haka ba na fa'ida ke akwai ciki sau da abin da za a yi amma dai munan da yake ba cikin su muke ba kasan mu ce mu muna iya nuna musu muna iya nuna musu wanda duk wani abu da suke so mu yi wanda ya saba ma Allah ko da mun ce za mu yi in mun karbo sai mu kyale shi kawai muna gane ku turawan nan ba mugaye ne zalimai ne waya ta masallaci wa dole sai an tura musu wayan sun yarda a gina masallaci nan kasar ta a rubuce haka yake sai sun yarda sai da yarda su sai sun sa sai sun ba da izini masallaci ko na gidanka ne a rubuce saboda shugabannin namu su ma ba wai kowane abu suke damuwa da shi da suna bin yadda suka tsara musu da ko masallacin gidanka sai sun baka izini makaranta ma hakan duk wani aikin musulunci sai sun yarda su kuma ba su yarda kana iya ba da takardar neman izini su tura sai a shekara goma ba su maido ba su ce a gina sun ajiye ta saboda ka yi wai suna nan kuma suna ta jira wai suna nan suna ganin sai sun ba ku izini za su sai da suka kawo ziyara sai su ga hasumiyoyi ga sunan ko ina ya sha gina wannan abu haka su da keta ina ruwan ku da mu yarin addinin mu alama ce ta addinin mu ba wurin ibada ne wurin bauta ma Allah kuma sai kuma mu izini kowa ku bauta ma Allah ina ruwanku da mu ku bari in wani wani sakare can irin ku yana so ya gina gidan giya sai ku ba shi izini amma masallaci ina ruwanku da masallaci to haka suke turawa la fit tawalli mana kuna iya boye masa adawa ba wai ku rungume su ba ba ku nuna masa kauna da soyayya ba alladhi huwa mahabbatul qalbi wanda tawallin da Allah yake magana shine soyayya ta zuciya kaji zuciyarka tana son kafir alladhi wanda tatbi'uhu an-nusra an-nusra ba ce abin nan taimako yake biyo baya kana son mutum kuma sai ka kama mishi ka taimake shi akan rusa addinin musulunci wannan haramun ne duk wanda ya wannan to ba ruwan Allah da shi muna ganewa ko ya'dirukumullahu nafsa Allah ta'ala yana tsoratar da ku kanshi ai fakhafuhu ku ji tsoron Allah wakhshawhu ku yi matukar jin tsoron Allah wa qaddimu khashiyatahu ala khashiyatin nas ku gabatar da wato tsoron Allah subhanahu wataala kan tsoron mutane misalin wato boye kiyayya ga kafirai da bayyana musu bayyana musu kamar kana son su abin da ya faru ga Hatib Hatiba cikin garin Makka za a ka za a zo a yaki sai ya tura mu mutanen Makka daga Madina cewa ga yaki nan za a kawo musu shi musulmi ne kuma tare da manzo Allah yake a Madina sai Allah ya saukar da aya kan shi manzo Allah ya kira Hatiba yace me yasa ka kai ce wallahi manzo Allah ban yi haka dan san su ba ban yi haka dan kamnar su ko jibantar su ba na yi haka ne saboda in kare dukiyata da ke maka kin sahabbai wani yace ya rasulullah bari in sare mai kai saboda yayi munafici manzo Allah yace a kyale shi to hatib ya je yakin badar to kaga ya aika masu ba dan munafici ba sai saboda me ya kare duke shi dake garin makka kuma Allah subhanahu wataala yace shi ban da shi bai laifi ba ba shikenan ba to irin haka ka boye kiyayya ta kafiri amma ka bayyana mai kamar kana tare da shi ba munafici bane a zahiri munafici ne amma wanda Allah ya halitta kuna ganewa ku fa innahu huwa alladhi yatawalla shu'un al-ibadi domin in kuka ji tsoron Allah to Allah ne wanda yake jibanta al'amuran bayi wa qad akhadha nawasihim kuma Allah ne yake rike da makwarkwadan su wa ilayhi yurja'una kuma zuwa ga Allah ne za a mayar da su wa yasiruna ilayhi da sannu mutane za su kasancewa zuwa ga Allah wa yujazi man qaddama huquqahu sai Allah ya saka ma wanda ya gabatar da haƙoƙin Allah subhanahu wataala wa raja'ahu da kabdan Allah ala ghairi akan waninsa Allah zai saka mai bisawabil jazil da ainihi lada wadda take mai kabri ita ce aljanna wa yaqibul kafirina kuma Allah ta'ala ya hori kafirai wa man tawallahum da duk wanda ya rungumi kafirai ya so kafirai ya taimake su bil azabil wabib da azaba wadda take mai tsanani akhadnahu akhzan wabila wabila shine shiddatul azaba azaba mai tsanani Allah ya kare mu daga gare ta inda muka fara daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yafi mana Allah ka sa mu gyara Allah ka sa abin da muke karantawa mai amfani da shi duniya da lahira Allah ka sa abin da muke koyo ya zamanto sanadiyar shiga mu gidan aljanna Allah ka kara mana san ka da annaban ka da addinin ka da alqur'ani mai girma Allah ka samu kare da duniya lafiya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka mana karshen zaman banza da zaman kashe wando da ya mana yawa Allah marasa lafiya mu ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah karbi bakuncin su Allah ka kyautata makwancinsu Allah ka saka musu da gidan aljanna Allah ka kore musu azabar kabari ya Allah Allah ka hada su da rahmarka da aljannarka ya Allah da nemaka a cikin kabarin su ya Allah Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da zamu taya mu tardo su ya Allah ka hada mu da su gidan aljanna ya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kara mana son junan mu Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah Allah ka kara mana taimakon junan mu da tallaba mu junan mu ya Allah Allah ka kore mana shaidanu a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka kore mana shaidanu a cikin rayuwar mu ya Allah matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka raba su da wannan sace sace da suke tayi a cikin dararen nan ya Allah suna sace sace mara daɗi suna sace sace irin na ban haushi yanzu wani je da suka je wurin aikin shi wurin da yake walda kayan aikin waldan suka kasa dauka da sai suka kwakwance suka bata su gaba gaba daya wanda suka dauka suka dauka sauran da suka kokkwance su suka wawace suka tafi su kaga wannan sai addu'a abin ya kai inda ya kai ya kai walan waladaina Allah ya shirya mu da mu da su Allah kawo karshen wannan musiba ta su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka raba su da waɗannan ayyuka na sha ya Allah haka ƴan bindigan mu da barayin mu ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah waɗanda suke garkuwa da su ya Allah ka sa su suke su ya Allah Allah ka matsa musu ka tilasta musu sako su ya Allah su dawo cikin iyalansu ya Allah Allah ka kare mana kasashen mu ya Allah daga sharrin turawa kafirai ya Allah da makircin su da kaidin su ya Allah Allah ka sa mu tsira daga sharrin su da kaidin su ya Allah da taimaka mu junan mu ya Allah ya bi mana sunan ban ya Allah kanana da manya ya Allah da muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah Allah ka mana kabarin su gaba da ya Allah Gracias. المرسلين الحمد لله رب العالمين